الفاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الكبرى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الكبرى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فكنفه يبذل إلهي وصوره وتعيده أنجح to alhamdulillah to to to to takan takan nafahu hibzul ilahi wato shi alfazaz yace hibzul ilahi tsarin Allah tsarin ubangiji takan nafahu ya ya ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saunuhu da kuma kiyayewarsa ta ritsa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai baiwa bai barwa kowa gadin annabi ba bai barwa kowa kare manzon Allah ba shi da kansa da zatinsa shi ya jibinci wannan shi ne wato yake cewa wallahu ya asimuka minan nasi idan ku aka kiyaye ka daga sharrin mutane to an kiyaye ka daga sharrin dukan halitta don har jinnin ma a hannun mutum yake shi kansa jinnin ko ba haka ba da komai da komai da komai to Allah da kansa ya ce wallahu ya asimuka minan nasi to sannan kuma ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu mu yanzu ba cewa muke hasbunallahu ba wannan mu muke faɗa shi kuma Allah ne ya masa hasbunallahu to kaga ya zaka da shi saboda haka takan na fahimzul ilahi wa saunu shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi da kansa shi yake manzon Allah bodyguard din nan da ake yi to kaga kaga ba zai tafi ba yawa wa ta'iduhu wa ta'iduhu da karfafarsa wa aunuhu da kuma taimakawa sa fi kulle halin a cikin kowane hali yanzu wannan shi kuma aikin waziri kenan wancan da aikin dogari ne ko aikin dogari ne da 'yan sanda da waye su ne masu wancan aikin wannan kuma tayidi da auni aikin waziri ne wannan ma dai halara Allah ita take wa manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah fa shine komai nasa shine shine mai karfafarsa shine kuma mai taimaka masa wannan shine ainihin aikin waziri ga sarki to hakan ubangiji tabaraka ta'ala da kansa shi yake wa manzan Allah wannan aiki to ومما به قد خصه الله كونه تنام عيون الغابرين وعينه بما شهدت في ليلها قد تخلت ومما قد خصه الله به yana daga abin da Allah ya keɓanci manzon Allah hususiyar annabi kaunuhu zamowarsa tanamu uyunul gafilina idan dinan marafkana tana bacci kwasan dangane da idaniyar manzo Allah idan kowa a rafkana yake ba wani ko annabi ne mursali ko wani kudubi ne ko gausi komai da tsaka gafili ne kai anan saboda in aka danganta da irin mushahadar manzon Allah da mu'ayanarsa da ma'arifarsa to kowa ga baki ɗaya gafili ne dangane da abin da manzo Allah ya riska a cikin ma'ariful ilahiyya da mushahadarsa saboda haka gafilin wannan ba wanda bai shiga ciki ba tanamu uyunul gafilina idan dinar marafkana tana bacci wa ainuhu idaniyarsa kad tahallati ta karkade ga barin bacci shine ta rashi bacci bi ma shahidar fi lailaha saboda abin da ta mushahadarsa a cikin wannan dare nata na Isra'i abinda aka gani a cikin daren isra'i idan mutum ya gan shi to bai sake bacci ba ba zancen kuma bacci kuma an rabu da shi kenan dama kuma ka san shi sifarsa ce ta namu aina ya wala namu kalbi abinda ka faɗa dai farkon ya ce lamyuna wal hudun wato ta halat ita wannan idaniya ta karkaɗe gabarin bacci shine ta wufin ta ɗin ko ba haka ba saboda wafinta kalma ko sai a ce ta karkade ga barin bacci la'amrin saboda lamari laminar walhuman mada da ba a samar da shi ga wani wanda ya shuɗe ba wayanda suka shuɗe gabaninsa sune daga annaba da mursalai to wannan idan ya tara shi bacci saboda wanda ya shuɗe bai abinda saboda lamari da wanda ya shuɗe bai same shi ba ra'ahu rabb أو له رب البرية مرتضى to rabbul bariyati ubangijin halitta ra'ahu ra'a ilmiya kenan ya san manzon Allah wato murtadan lahu shine yardajje ga wannan lamari shi ya cancanci wannan lamari Allah ya san annabi shi ya cancanci wannan lamari to وهنا آه، من ذلك الأمر ما wahina a yayin da ma kada abin da ya zartu min zalika al'amri na wannan lamari in kada ya zartu abin da ya zar- aka- aka zartar na wannan lamari ya zartu shine wato isra'insa da dunuwinsa ga Allah da tadallinsa da kuma mu'ayana ganin Allah da ya jaharatan kuru-kuru ya zartu to talakatu rasulullahi في الملأ الربا Mhm.
وقد رفعت من شأنه وأجلت to talakat rusulullahi ma'aikan Allah sai suka gamu da shi fil mala'in rida a cikin jama'a yaddaddu shine arwahu da da arwahun mala'iku da wanda suke su arwahul mujarrada ne ka sani da kuma annabawa sai suka gamu da manzon Allah ya wato wa qad rafa'at min sha'anihi sun ɗaukaka ko sha'aninsa wa ajallati sun girmama saboda irin wannan taraddudi da manzo Allah ya dinga yi tsakanin annabi Musa da Ubangiji tabaraka wata'ala ai arafai sun faɗi sirrin abin wato abin da yake shi wanda abin da manzon Allah ya samu na irin wannan mu'ayanar da aka samu a cikin wannan dare to ita annabi Musa yake istimdadi daga gare ta idan ya gan shi sai ya ga wani lamari na Allah da bai taɓa ganin irinsa ba to wannan abin yake jin daɗi yake istimdadi daga gare shi abu ne da ya nema bai samu ba saboda haka sai ga wani ya zo ya same shi saboda haka in ya gan shi sai ya ga hasakan wannan abin da bai samu ɗin ba ya ga irin faidin wannan abin da bai samu ba da irin sai ya dinga samun wasu dilliyatu da imdadatu a cikin ganin manzon Allah da yake yi a wannan kaiwa da komowa da yake a daren Isra'i shi yasa ya dinga mayar da shi ba wai magana rage sallah bace hakikatan akwai abin da yake samu a cikin a cikin wannan wato ganin din in ya je abin da wato abin da ya shuhudin sai mu'ayana sa shi kuma yau sai ya ganshi a fuska ka gani to
أضاء ثناه فاستبانت سماءه
a tsaye ai shine إذا كان Eh.
أيوة a da a sanahu ko to ba to
أضاء ثناه فاستبانت سماءه lillahi janar bin salati warahu ولما أذهب الله بها ثناءه تمنت على كر الأسور لقاه فلما رأته قدمته وصلتي لقد مددت منه أبر ممجد على كل ما يوزي لدى الرب منجلي والأقرار إلا دون قدر محمد تزالت الأقدار عن قدر سيري شفى كل قلب من ظنا كل إلتي دائم للضمائر مديلي بموكب آيات الكتاب المفسر ومنزله لا شك أرفع منزل تزالت الأقدار عن قدر مرسل شفى كل قلب من ظنا كل إلتي والخير الداعي إلى خير ملة كريم جليل من كرام وجلة والبحر من وجهين حب وخلة جعلت به الأيام آسن اليدي وهلت به الأفهام آسن الله لقد بال من كان الرسول إمامه يقود به نهوى النجاة زمامه وكل من استأسى عليه أنامه تسير رياء النهر شارا أمامه وأدبه ما بين خوف وذلة أدى أنفسا ضلت عن الرشد فاعتدت فصمت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسولهم في الصلاة به اهتدت تقلدت بيضا للرسالة أومدت لهيبة الأسياف من حيث سلاتي لأعز الذين لم فات لا كل كمة وجرد في أعدائه سيف نقمة ولما على قدرا ورفعة همة تداعت له الأملاك من كل أمة غرورا فلما استكبرته تولى في لعظمته فضل على كل كمة فكم أمة عادت له مثل أمة ولما على قدرا ورفعة همة وجعله الأملاك من كل أمة غرورا فلما استقبلته تولى في جهنم دينا فانتهى الحق مذهبا وجاهد فيه كل من لجأه أبا ولما على بالأرض قدرا ومنصبا تجعل له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبلته تولى في بنى لخراب الشرك أربع مسجد تغلبه بالرعب أبدل مهدي ولله ما أعلى مقالة منشدي تزينت الدنيا بنور محمد فعلى به في معبد وتعلم تبارك رب خص بالفضل عبده وسال عن الدنيا الدنية قبله وخيره كيما يخرج مجده تلوذ به الأبصار بلاد وعده ويغرب قدر الشمس بين الأهلات أتاها لإذ- أتاها لإذهاب المناكل عرفه وأولنا أن واجب القدر كفاه وجاء به في الحشر يخدم علفه تراه إماما والنبيون خلفه وقد نشرت أعلامه وأذلا نرى جزى الآباء إلى شبهه نفاد هي الدنيا بشدة نبيه وإذ رد منها سوى صادق قرئه تقدم والبشرى تلوذ ولي تقدم محسوس بهب وخلات حكمت على أمرائه نستجيبها ولا تبقى الأغصان ما ترتيبها أقول وقد دالت وقام خطيبها تداولت الأمداء وزادت إيبها ولو أن هذا آدم قليلا تكلم أداء سناه haskensa hasken manzon Allah ya bayyana a cikin malawul ala dinnan fastabana sana'ahu wannan jama'a malawul ala sai suka gane sana'ahu girmansa a gurin Allah Mhm.
ولله دانت في الصلاة وراءه to danat lillahi ta yi da'a ne ga Allah wannan jama'a fi salati wa ra'ahu a cikin sallah da ta yi a bayan manzan Allah an ruwaici cewar manzan Allah yadda ya shugabanci annabawa a nan a cikin baitul muqaddas ya sallace ya yi sallah da su baki ɗaya yana liman hakan nan kuma jibrilu ya ƙaddamar da shi a cikin malawul ala kuma ya jagoranci mala'iku a cikin sallar su da take wannan sallah ta su da take ƙudusiyya azaliya abadiya hakan nan Mhm.
ولما أتاب الله فيها فناءه walamma yayin da adaballahu sana'ahu Allah ya daɗaɗa kirari ga annabi fiha a cikinsu نعم تمنت على كر الأصول لقاءه to sai suka guraci liqa'ahu saduwa da manzon Allah ala karril usuri a bisa konkomawar zamuna a ce yayi ta wato zuwa Isra'il nan yayi ta zuwa Isra'il nan suka gurace hakan nan kamar yadda shi kuma Annabi Musa yayi ta gurata ya dinga kaiwa yana komowa gare shi tsakaninsa da hadar Ubangiji yana kaiwa yana komowa mhm نعم فلما رأته saboda haka وصدت.
yayin da suka gan shi kaddamatu suka tabbatar shi ne macancanci da su gabatar da shi wa sallati suka yi sallah a bayansa
لقد مجدت منه أبر ممجد laqad majjadat haqiqa malaiku sun girmama abarra mumajjadin mafi nagartar abin girmama minhu shine annabi على كل بما يهوي لدى الرد منجي sun girmama shi da abin da dukkan abin da yake rabautar da su ladar rabbi wurin ubangiji munjidi wanda yake mataimaki Allah kenan to abin da duk zai rabautar da su wurin- wurin Allah na ban girma ga annabi to sun bayar da shi
فلا قدر إلا دون قدر محمد babu wani alkadari face na koma bayan alkadarin annabi sallallahu alaihi wa sallama تضاءلت الأقدار عن قدر سيدي shine yace dukkan wato darajoji duk darajoji alƙadaru kenan ta za a ta kaskanta ta karanta an kadar sayidi gabarin koma bayan wato alƙadarin shuma gaba Mm.
شفا كل قلب من بنا كل don إلا haka ya warkar da kulla kalbin dukkan wato zuciya min dana daga ciwo na kulli illatin daga jinya na dukkan ciwo daga jinya na dukkan ciwo ya warkar da ita alaihi salatu wassalamu shi yasa ba a ba a haraba manzon Allah da wani domin dukkan alƙadari ya kaskanta ya karanta a ƙarƙashin wato a alƙadarin annabi shi yasa kuskure ne a a wato a wurin kan misali idan za a ce maulidin manzon Allah a ce da maulidin kaza kuma wannan ba ƙaramin lahani bane a cikin wannan da rashin ai in aka ce annabi to ba kowa kuma a gurin sai in ba a ce shi bane sannan wani yake yunkurowa an fahimta amma ba a cewa maulidin manzon Allah da kuma na wane da wane da wane a'a wannan a cikin wannan haƙin shi ma shirka ne wannan ba a yi ka ce da maulidin manzon Allah da kuma maulidin wane da wane da wane duk an haɗa an haɗa su guda a'a in aka ce annabi to ba a haɗo shi da wani shi yasa idan sau to ai shi da Allah ake haɗa shi la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sai sun haɗu wayannan in ka ce wannan baka ce wannan ba kamar baka ce wannan ɗin ba in ka ce wannan baka ce wannan ba kamar baka ce wannan ba kuma jero su ake a jere sai ka fara cewa la ilaha illallahu sannan ka ce muhammadun rasulullahi kuma ba a kawo na uku a ƙa'ida ta arifai masana Allah idan aka ce Allah aka ce manzan Allah a babin shahada ba a kawo na uku a wannan mahallin duk inda ka ga wani zikiri wanda za a ce la ilaha illallahu a ce muhammadun rasulullahi sannan a kawo kuma wani na uku wata martaba ta uku a hada da ita a wannan mahallin to zik- wannan zikirin bai da isnadi daga Allah da manzan Allah shirya shi aka yi a nan wani ne ya sassarka abin ya zo ya shirya shi ai ba a faɗa a ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi kuma wane shi ma a faɗi martabarsa huku babu wannan Allah bai yi wannan ba Na'am.
kuma manzon Allah bai wannan ba Na'am.
kuma dukkan auliya'u ba su yi wannan ba نعم a a daina dangantawa auliya'u abinda ba su suka faɗe shi ba نعم wannan idan ka ce idan ka ji ba- zikiri hawa uku نعم la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi kuma wane shi ma kaza ne to ka tambaya a ina aka samo shi aka a nuna maka shi نعم yawanci wato jamma ake inna rududu saboda akwai jahilci a cikinmu amma ba a cewa Allah ina gaya muku wannan a ce manzan Allah kuma a kawo na uku shi na ukun komai ɗaukaka martabarsa ya isa isa shi ne ba rina shi aka yi ba amma da mahallinsa dan ba mahallinsa ba ne نعم ba mahallinsa ba ne nan za a iya a kwana ana zancensa ya isa a kwana ana zancensa yanzu misali za ku yi maulidin sida abdulkadir sai ku kwana kuna zancensa ya isa a zancensa sida abdulkadir ya isa martabarsa da mukaminsa ta kai za ku yi zancen shehu tijjani ku kwana kuna zancensa martabarsa da mukaminsa ta kai za ku yi zancen kowane irin waliyi ne wanda ya rika a gurin Allah jika manzan Allah ne ko wani hadimin manzan Allah ne ko cikakken masoyin annabi ne sai a kwana ana zancensa amma a cikin wannan kalma ba mahallinsa ba ne نعم za a iya yi wa ku ji mutane sun yi da'ira yara samari suna yi a ce kaza a ce Allah a ce annabi kuma a ce wani shi ma ko sirrullah ko kuma waliyullah ko waye wannan na shirkin su ne نعم ba waliye ne suka tsara shi ba babu wannan a cikin zikiran auliyawo dan Allah mu dinga tantancewa kanmu duk abin da aka bamu mu dinga neman isnadin sa shine karatu na gaskiya mutum ya faɗa in mutum ya faɗa ya gaya mana shehu tijjani ya- ya ba da wannan wurin a ina ya faɗa shehu abdulkadir ne ya faɗi wannan a ina aka faɗa a ina ga ya mana nuna mana karatun babu shi mutane kawai suke tsare-tsaren su su gab su baiwa almajiran su ko kuma su almajiran su kirkira wa kansu su yi abu amma ba wannan bai da wani bai da isnadi sam la ilaha illallah sai muhammadu rasulullahi sai a kama baki ya tsuke a wannan martaba in za ka yi zancen wani zancen sa daban saboda ko maulidi wani ma maulidin guda goma yi da wa- da da farko da manzon Allah sannan da wani da wani da wani da wani da wani aka jera wajen martaba goma to ƙarshe maimakon ka samu alheri sai ka su wal adabi da Allah ana yi masa shirka ba ya mai shirka so شفاكل داء للدمائر مؤذن shafa ya warkar da kulla da'in dukkan ciwo liddama mu'udilin mawuyaci mai wuyar magani liddama irin na zukata Allah ka warkar da mu آمين to بمحكم آيات الكتاب المفصل da abin kyautatawar ayoyin littafi alkur'ani almufassali abin rarrabewa kuwa wanda yake dalla dalla muhukamin kuma mufassalin kuma duk alkur'ani ne wannan mhm فمنزله لا شك أرفع to منزله masaukinsa matsayinsa la shakka ko kokonto babu arfa'u manzilin shine mafi daukakan masauki shine mafi daukakan matsayi babu wani matsayi face yana kuma bayan matsayin manzon Allah haka yake to تباءلت الأقدار عن قدر مرسل dukkan darajoji su ne al'akadaru duk darajoji ta za'ala ta kaskanta ta karanta an kadirin mursali gabarin darajar mursali shine wato abin aikowa na Allah kowa ya shi Allah bai turo mana shi ba manzan Allah ya turo mana to darajar to ai dama darajar ta kanta annabi ce asalan kai liƙa ma aka yi aro a jiki to in mai abin ya zo zaka- kana da magana ai ba ka da magana in aka ce ga mai abin ba wani mai wata da kowa ya zama allazi wahidin kuma in aka ce ga annabi to شفا كل قلب ya warkar ولا da كل إلا.
ya warkar da dukkan zuciya min dana daga daga jinya ta kulli illatin dukkan ciwo
هو الخير الداعي إلى خير ملته huwa al-khayru manzon Allah shine mafifici zababbe kuma adda'i ila khairin millatin mai kira zuwa ga mafificiyar wato tafarki mafificiyar gwadabe shine addinin musulunci kenan
كريم جليل من كرام وجسمته karimun ne shi dama kuma aba'uhu kurama'u shi yasa yace min kiramin shi sarkin karamci ne daga sarakan karamci haka duk wato m- magabatan nasa suke al'aba'u wal ajdadu haka jalilun ne shi babba ne shi min jillatin kuma daga waɗanda suke manya ya fito da karimi kuma daga masu karamci ya fito babba kuma daga manya to
حول فقر من وجهين حب وقلة hawal fahara ya tarar da girma min wajahani ta fuska biyu gashi hubbin shine gashi habibullahi wa khullatin gashi kuma khalilullahi wannan duk ya tabbata a cikin hadisi sahihi ala wa ana habibullahi wa la fahara ya tabbata wa ala wa inna sahibakum khalilur rahmani shine manzo Allah dai shine habibu din shine khalilun shine duk sauran ma da najiyun da kalimun da ruhun duk shine duk abinsa ne kowanne ya bayyana ne da aran siffar to تقلت به الأيام أحسن هليته To al'ayyamu kwanuka ta hallar bihi ta yi ado da annabi a sanar hiletin mafi kyan ado shi yasa babu wasu kwanaki babu wasu shekaru da suka kai wannan shekara 63 da manzo Allah ya rayu a duniya wannan wannan lokaci shine sayyidu ayyamin kauni gabaki daya wannan zamani shekara 63 dinnan to babu wani zamani da wato nagarta da ilimi da takawa da duk siffofi na halar Allah take tattaka doron ƙasa irin wannan lokacin shekara 63 din nan to ba a yi ta ba ba kuma za a taɓa yin irin ta ba ka gani to وهلت به الأفهام أحسن هليته sannan al'afahamu fahimce-fahimce hallat ta sauka bihi da albarkar mazala a hasana mafi tsaruwar hillati sauka ta sauka ga halitta mafi tsaruwar salka- sauka wato shi mazala shine markazul fuhumi wal ma'ani matattarar dukkan fahimce-fahimce wal ma'ani da dukkan ma'anoni ma'anoni na ahkamun lahi da kuma wato sifa- eh, abinan ilmu sifatihi wa zatihi wa afa'alihi to wa- manzo Allah shine matattarar su gabaki daya to akwai fahimce-fahimce da ake samu a cikin Allah amma mafi tsaruwar fahimta wanda ba ta cuɗanya da ƙura ba ba ta cuɗanya da wani duhu ba ba ta cuɗanya da wani son zuciya ba tsantsan yadda lamarin yake a gurin Allah to ya sauka ne da albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to
لقد فعل من كان الرسول إمامه to laƙar haƙiƙa man kanar rasulu imamahu wanda manzo shine annabi ya zama shugabansa faza wannan ya rabauta wanda ya zama manzan Allah shine jagoransa ya rabauta
يقود به نحو النجاة إمامه ya ƙudu zimamahu bihi yana jin raga masa da shi kuma na hawan najati jihar tsira yana manzan an dai zaman cewa raga maka a hannun annabi take to mutum ya tsira Allah ke mana haka saboda annabi Allah ka mu a tafin annabi to وكل من استعصى عليه أنامه dukkan wanda ya toma ga Allah to anamahu manzan Allah ya kan mai da shi ya bacci shine wato ya hal ya gama da shi kenan ya halaka shine anamahu laraba suke cewa zikan halakar da shi Mhm.
تسير رياه النصر shaharan amamahu to riyahun nasiri iskar taimako daga Allah tasiru tana tafiya amamahu gaba gare shi shaharan tsawon wata guda wato tun gabanin Allah yana taimakarsa da wani abu yana daga cin abin da yake bance shi da shi akan annabawa idan za su haɗu da abokin gaba abokin faɗa manzo Allah zai haɗu da wani kangararre ɗan tawaye za a yi faɗa da shi tun kimanin wata guda kamun a haɗu zai so mu jin dukan uku uku a kirjinsa kwana talatin kamun a haɗu zai so mu jin to Allah ne kai abin wannan Mhm. to فأداؤه ما بين خوف وذلة to don haka koyaushe a da'uhu magautansa ma baina kaufin suna tsakanin tsoro wa zillatin da kuma kaskantuwa ko dai suna cikin firgicin a haɗu ko kuma an haɗu ɗin an mutsitsike su an gama da su su kuwa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kulli ko a cikin ala ayyi halin a cikin daraja suke da ɗaukaka ko su ci yaƙi ko a ci su da yaƙi a cikin daraja suke da ɗaukaka domin su dama in an ci su da yaƙin an karkashe suke nan ko shi suka fita nema to kuma ka samu abin da kake nema ai ba kaskanta ba dama wannan abin ya fita nema saboda haka shi bayan da zaka ka ci shi da yaƙi shi saha- sahabban manzan Allah bayan da zaka ci su da yaƙi dan abin da suka fita nema ke to هدا أنفسا ضلت عن الرشد فهتدت hada anfusan ma'aiki ya shiryatar da rayuka dallar da taɓa ce anin rushd ga barin shirya fata da sai ta shirya tudun kuwa shugabansu shine abubakar ko yawa yanda yanda yanda yanda shehu yake faɗa ka gani wato da alhalqalil maula bi kulli nasihatin falabban ladzi qad zala anhu shaqahu atiqun wa hu khairul wara ba'da rusulihim kuma abu hafsin al-faruq ba'da talaw kowa tsiyatacce ne sai wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya tsamo shi hakan nan yake shi yasa yace yayi kiran halitta zuwa ga Allah zuwa ga gaskiya zuwa ga tsira wanda tsiyarsa ta rabu da shi sai ya amsa masa ka gani ashe dama tsiyar a jikin kowa take sai albarka manzo Allah sai a cire abin to shine yace falal ballazi qad zala anhu shaqahu wanda tsiyarsa ta rabu da shi ta gushe gabarin sa to sai ya amsa sai ya amsa kira kawai shikenan in ba haka ba da shi din da wancan din da ɗaya ne ba wani abu larabawa ne quraishawa ne makiyai ne arabiyai ne su ma tuhamiyai ne da komai da abu jahali da abubakar siddiqu duk sun yi tarayya da juna a cikin kabila da cikin yarensu da cikin ƙasarsu da kasancewarsu 'ya'yan harami ne 'ya'yan buwane ne gashi nan kaza haka nan suke kuma kowane da rigar wannan tattatsiyar a tare da shi kawai da manzon Allah ya zo ta wannan sai aka shikenan aka cire rigar shikenan sai sai ta sa'adar sai fala ballazi qad zala anhu shaqahu ka gani to فقامت وقامت ليلها وتهجد wannan rayuka da suka tsarkaka sai kuma ga sai suna sai mashaya giya maciya mushe sai gashi suna azumi ma gabarin abin da yake na halal ma suna azumi wa qamal lailaha suka tsaya wa daren su wata hajjada suka rashi bacci a cikin bin Allah Mhm. wanda da ka san giya za a sha aitatil a kwanta a ita bacci to بيمن رسول في الصلاة بذكر تدت da albarkacin manzon da sai koyi da shi a cikin gyara a cikin shirya
تقلد تقلد سيفا من رسالة أبردت li haibati asiyafu to ta kalla da saifan ya rataye takobi lir risalati na aike na manzanci kenan ugumidatil asiyafu wanda aka rufe aka kubance ta kuba li haibatihi saboda kwarjinin takobinsa min haisu sullati ta inda aka zare ta nan aka mayar aka boye su kuma ta inda aka zaro su aka mayar da su aka kubance su kuma Mm.
ta'azzaba dinan fa'atala kulla kimmati ta'azzaza ya buwaya saboda addini ya buwaya a sha'anin addini fa'atala kulla qimmatin saboda haka ya ɗaukaka akan dukkan tudu domin babu abin da yake dawwama ya ɗore ya tabbata sai girma na addini girma in ba na addini bane to yana da iyakarsa in ya zo ko a ce amma ritaya ko a ce amma kaza da sauransu duk wannan amma addinin ka kuma yana nan martabaka ta addini tana nan ita ba ta dorewa to shi yasa yace kulli mulukil ardi la mad'unuhum wa hadha ka mulkul la yuba'u bi dirhami sarauta ta addini ba a samun ta da kuɗi ba a samun ta da da da dabara sai ta to ka gani in haka ya daukaki dukkan tudu saboda wayarsa ta addini ce gajarrada wajen rada fi a da'ihi sai fa nikimati ya tsiraita wajen rada ya tsiraita sai fa nikimatin takobin azaba fi adaihi a cikin magautansa shi fa Allah shi ne ya hukumu ma yuridu yana hukunci da abin da ya so abin da ya nufa haka kawai ya raba- ya rarraba annabawansa manzanninsa wasu ya sanya yaƙi a cikin shari'arsu tonanku tafi ƙwari tafi ƙarfi tafi tsaruwa tafi kuma tabbata wasu kuma sai bai sanya yaƙi a cikin shari'arsu ba ko ramuwa kai kayi sabo in aka yi ma abu yanzu irin addinin sa annabi isa annabi zakariya annabi haya idan mutum ya share mamari sai kai haka da kuncin ka ka ba shi haƙuri ka wuce shine ka'idar su to kaga yanzu wannan ya dauki takobi ya tafi yaƙi ai haramun ne shi ramuwa ma fa haramun ne a gurin sa to kuma kaga balantana maganar yaƙi to hakan nan addinin su yake su hakan nan ubangiji ya hukunta ya shirya a cikin shari'ar su amma yana annabi Musa fa shi kuma takobi zai sa ko ka ba Allah ko kuma ya gama da kai yawa irin su annabi dauda annabi sulaimanu da sauransu ko ya ko ya murƙushe ka ko kuma a zo a ba Allah shine kawai magana ga hujja ga dalili ga bayani ga komai gamsashe na hankali It- ko dai ka bi ga gaskiya duba ka gani za a baka dama duba ka gani in mutu ya kangare kibi to zauna a ƙarƙashin mu ka dinga ba mu haraji ka zauna lafiya in duk ka ce wannan baka yadda ba a to ai ba a mana shirka sai mu zara takobi sai an fidda ni sai an fidda ni wannan shine addinin annabi eh yace ji'tukum bizabhi na zo muku da yanka yawa in mutum ya kibi yanka shi zan yi amma kaga kuma yanda yake ai kaga yanda yake eh wannan nizara ce mazahari ne na nizara na gargadi saboda ya zo da bishara ya zo da nizara idan yana nizaran to ba fazancin sassauci bin ta kan kowa ake idan kuma yana bisharan to ya fi kowa kuma raushi ya fi kowa rahama ya fi kowa to shi ya tara wa'annan fusakun guda biyu ka gani amma yana za ka sama ka wurin sa annabi yusufu kaga laushi ne kawai ba fada ba zagi gashi nan jamala ce tsagwaranta Mhm. amma munan in baka bi ba to sai dai a fiddare ni Mhm. to ka gani
walamma ala kadaran warki a himmati yayin da ya ɗaukaka a alƙadari da kuma ɗaukakar himma
da da'at lahu al-amlaku min to sai sarakuna suka suka kirayi juna suka gayyaci juna suka yi haɗin kai kenan min kulle ummatin daga dukkan al'umma gururan don- don ruɗi falan mastaqbalatu tawallat yayin da suka fuskanto shi sai suka ba da baya kuma sai suka ba da baya nan shi su suna yi ne dan nan duniya dan su rayu su yi mulki su yi sarauta su danne mutane su yi waye da sauransu shi kuma yana yi ne dan zatin Allah wanda yake idan Allah Allah bai da iyaka ita kuma duniya tana da iyaka idan ya kai wani haddi a du- duniyar da dama yake nufi to kuma sai ka ga shi kenan sai kuma ya dogare A- ala ayi halin ai baya son ya mutu ko in ya ga mutuwa sharawa zai yi a guje to ka gani shi ko dan zatin Allah yake shi kuma Allah ba a saduwa da shi sai an mutu in kana zo ka sadu da Allah sai dai kashe kanka to shine mutum zai sayar da Allah to ka gani to saboda haka wannan din abin shi ake nema to ya- wanda ya fito yana neman mutuwa ai ba ka iya da shi ba shi yasa duk yawan rumawa din nan da tarin rundunonin su a ƙasar Sham da wane ne da kaza da kaza da kaza wato sahabbai da suka dinga kutsa musu sai da suka zo suna janye jikin suna neman tafarkin gudu suka zo suka yi musu tayin wai me kuke nema ne a gurin mu dan Allah dan me kuke nema ne ga fa yawa fa mutum dubu talatin suna fuskantar mutum dubu ɗari shida ko ɗari bakwai Am- amma kowane ɗaya daga cin sabanin tashin hankalinsa to ai mutuwa yake nema abinda kake gudu ɗin ka gani saboda haka idan aka soma harbi yanda yake faɗa wato zuhairi yake cewa ya da an humumar tamau ya da an humumar tamau su suna kokarin harbi da kibiya kaga dai wanda zai harbi ai yana daga nesa ne ya ja- shi kuma a lokacin suka yake kokarin kaiwa kaga ya fi kusa da su ya da'anu humumar tam hatta idza da'anu daraba idan suka ga kibiya ba- saboda sai ya koma da baya sai su to an shigo shi da suka in ya ga wannan ba zai yi ba yadda kibiyar ya dauko makamin shi ma abin nan din shi sai yadda rasa makamin sai ya rumbace shi kaga suka ma ba zai yi ba kenan ka gani sai kokawa kuma ta yi zama ta yi zaɗa anu daraba ka gani to to shi ne Fi fabalun ala kulli kimati.
to fadalun daraja ta tabbata li akhmasihi ga matakin takalminsa ala kulli qimmatin bisa dukkan daraja dukkan daukaka inda ma kai, subhanallahi inda annabi yake takawa sallallahu alaihi wasallam da wannan ba ma da fatar kafa ba da wannan sambatsan nasa nan auliya'u suke gurin ina ma da a ce ba a ba su mukami su ba na wilaya su ne wannan kasar da yake takawa yana wucewa da wannan kasar duk magana ko ba haka yake faɗa ba haka nan suke faɗa wale ce a kunu liyo turbata na alihi ina ma a ce ni turbayar da ya taka ce ko da so ɗaya ya taba taka ni ya wuce in yi so duk abin da aka bani a ajiye shi da zama wancan ɗin saboda an san abin an san girman abin ka gani wannan sai wanda ya sani ya faɗa haka nan ka gani amma wanda yake cewa mutum ne kamar kowa to yaya za a yi ji wannan halin a ransa ai ba zai yiwu ba ka gani ina ma walaiti a kunu liyo ma shurbata ma'ihi ina ma wata ran so ɗaya manzo Allah ya makwarwa da ni na da shige na yi ruwa ne ya makwarwa ɗaya da ni na shige wa hamilu ka asilil bashir munawwari ko kuma a ce ni ne dan masaudu ko bila da yake kawo abin shan a zo a abin nan ka gani to Fakam kimmatin atat lahu mithla ummati.
da yawa tudu tsoron ruwa ta koma ta zama wato daraja kenan da kima da matsayi ta koma ta zama ta zama kamar shara ba ba ta wuce shara ba shine kumma umama kenan ba ta wuce ta koma ta zama shara aka rushe wannan girman saboda na ƙarya ne ba na Allah bane to Walamma ala gadaran warki ata himmati.
yayin da ya ɗaukaka wajen alƙadari yayin da ya ɗaukaka wajen alƙadari warif ata himmatin da buwaya da ɗaukaka kuma ta himma wanda yake wato wa himmatu husu gura a jallu minar dahari ka gani ƙaramar himmarsa kuma bayan himmarsa ma ta fi ƙarfin himmar zamani wai in ji hassanu ɗan sabiti eh ya ce lahu himmatun lamun ta haliki bariha wa himmatu husu gura a jallu minar dahari yana da wasu irin himmomi wanda yake ba ba wato manya-manyan himmominsa ba su da iyaka manya-manyan himmominsa ba su da iyaka amma ƙananan himmominsa to sun gagari zamani wajen himma ka san zamani kuwa zamani yanzu a cikin sakan ɗinnan abu nawa zamani ya zo da shi wannan daga zama mu zuwa yanzu to manzan Allah himmarsa ƙananan himmominsa ta gagari zamani haka ne ba eh himmarsa Allah ne Allah ku kasan bai da iyaka Mhm. himmarsa Allah ne Eh.
Za'at lahu al-amlaku min kulli.
to sai amlaku sarakuna ta da Allahu suka gayyaci juna suka yi ta- suka yi taron dangi gare shi min kulle ummatin daga dukkan al'umma gurura dan rudi kawai falan mastaqbalatu yayin da suka fuskanto shi ta wallati suka bada baya ka san an yi wannan a cikin jeshul ahzabi ko yawa suka gaggayaci juna saboda haka da aka yi aka buga aka kwafsa ba mafita aka yi abin da aka yi a badar aka yi abin da aka yi a a uhudu aka yi abin da aka yi a wasu fagagen daban-daban suka ga dai abin nan yana nan dai ci gaba yake to sai dukkan kafiran jazira suka haɗa kai da maguzawansu da ahalin kitabin suka ce yanzu ya kamata su haɗu ga baki ɗaya wannan lamarin su je su murƙushe shi ga baki ɗaya a huta to shine ta da Allah al'amlaku ɗin ka gani suka yi taron dangi a azabu ga manzo Allah kun ga dai abin da ya ƙare dai to hakan nan kuma har yau da ya buɗe makka to akwai manya-manyan ƙabilu wanda suke nan nahiyar kudancin wato hijaz da ɗa'ifa da da wato hunainu wato su ne saƙifawa da hawazinawa da ƙananan ƙabilu da suke bin su saboda haka da su da ya fatuhu makka ta ya buɗe makka ya ci makka wannan mutanen suka ce to wannan ba za a kyale wannan lamarin ba su wayannan kafirai na hawazinawa da abin su ma suka haɗu da saƙifawa da hawazinawa a nan fa aka yau hunaini suka haɗu suka cure guri ɗaya da ƙananan ƙabilun da suka bi su ta da Allahul amlaku min kulli ummati suka haɗu suka haɗin kai ga su ka su duk larabawa ba za ka samu mayaka maharba gwanayen harbi kuma gwanayen dabarar yaƙi irin hawa zinawa ba saboda haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe maka ya shimfiɗa musulunci a maka ya ya babba da ayyuka kowanne an saka shi a matsayinsa sai labari ya zo masa hawa zinawa da saƙifawa da ƙananan ƙabilun da suke biye da su sun tattara sun tara muguwar rundina ta tashin hankali da makamai da abubuwan hawa suna nufin tarasa da yaƙi ba zai koma gida ba ba zai koma madina ba da shi da sahabbansa abinda suka ci alwashi ke aka gaya manzan Allah a makka sai ya murmushi an gaya masa irin tarin wato raƙuma da dawakai da sojojin da suka taru manzo Allah ya ce tilka ganimatul lana gadan insha Allah eh ganimatul lil muslimina eh wannan duk abin da ka faɗa ganiman musulmi ce gobe in Allah ya eh gobe in Allah ya da ganiman musulmi ce to to kaga ya aka yi manzo Allah baya komai nasa da tsari yake saboda haka sai tura unyunu sune yan leƙen asiri suka je suka lalibi labarin mai wa'annan mutane suke ciki suka tabbatar da mugun shirin da suka yi za su tari manzan Allah akan hanyar su koma gida saboda haka shi kenan suka kawo manzan Allah labari manzan Allah ya shirya rundunar nan take mutum dubu goma na muhajirai da ansara da aka taho da su daga madina nan kuma tarkacen mutan maka su kuma da aka zirtsa su suka ga lahulo laƙuwata suka ce shi kenan musulunta ta san a lokacin ba wai da gaske ba ne mafi yawancinsu lahaula ce wa laƙuwata irin sa abu su ana ana dai nan ana baina abin da ya ba ƙarfi ya yi ba da gaskiyar magana shi ma ya faɗa ya ce hata adhalallahu alayyal islam wa ana karihu sai a hankali Allah ya cusa min musulunci to ka gani irin suna na hindu da sauransu to ga sunan duk dai da yawa da yawa nan wato manya-manyan wato mutanen makka da aka tattaro su sun kai kimanin dubu biyu saboda haka manzo Allah ya fita da su daga makka ya nufi hunainu to wannan abin shine ya ruɗa wasu daga ciki har wani sahabi yake cewa lan nugulabal yawma min qillatin idan da ana ganin mu kaɗan ana mutsike ma a karkashe mu a ci nasara a kanmu yau mun ga wanda zai tare mu da ya duba ya ga bai gano iyakar mutane ya duba gaba ya gano bai ga iyakar mutane da kuma ya ga su yan ɗari uku ɗari shida suke fita ana ta yaya za a yi ya za a yi yanzu ya ga ga abubuwan hawa ga mutane duba kaza kaza ka san ɗan adam tunda ba masumi ba ne sai ya ɗan ruɗu da wannan gururi manzo Allah bai ji daɗin wannan kalma ta sa to ai ya jawo matsala tun da kasan wani ne yake tsokano muku ya san dole sai an samu matsala wannan abin da ya tsokano din shi Allah baya so a ga waninsa saboda haka shi kenan aka zo aka tafi ana zuwa mala wato da hawa zina suka yi kan sahabbai suka dinga wani irin abu sai a jero kamar sahu bakwai duk gaba kiɗin su dinga ruwan kibo a kansu sai su tarwatse a sai ga wani sahun a bayan su ashe su suna nan kamun ku gama shiri ku abin nan sun ruwan kibo wannan ta cake nan ɗinsa yana ta fama da ita wannan ta wani ma ta gama da shi hakan nan suke sahabbai saboda haka aka yi wannan sahabbai dai a ran nan da suka ga bala'i hawazina nan sun yi kansu wannan kuma lamarin Allah ne dan Allah ya fi karfin kowa suka shara a guje karce suka bar annabi sahabbai ba taɓa yin wannan ba wa yau mu hunaini iza jabatkum kasratukum lam tuguni ankum shi'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat aka rasa ina ma za a gudun saboda duk inda kai su kake gani duk inda aka yi su wannan ya gamu da wannan wannan ya ai sun bullo ta can kaza ana neman ta inda za a gudu sahabbai fa aka shara a guje karce saboda haka sai zamana ga ma'aikin Allah a kan far duldulinsa wannan taguwar bagalatu hulbai da'u wato ga shiga cikin tsakiyar dandazon kafiran sai 'yan ƙalilan hassatu ahalar baita a kusa da shi abbasu yana tare da shi ibn abdul muttalibi da 'ya'yansa su fadalu kaga wanda yan uwa ne dangi na cikin gida sannan da Abu Sufyan bin al-Haris fa ibnu Abdul Muttalib ka san bi ne Abu Sufyan wannan dan Haris bin Abdul Muttalib ne eh ai duk cikin kamun fatuhun kadan suka musulunta dan manzo Allah ya gamu da su a hanya ne yawa eh kwarai fa daga shi shi Abu Sufyan to su su ne a kewaye da manzan Allah sai kaɗan daga cikin kibaru sahaba abubakar da umaru yawa shi abbasu yana rike linzamin ita wannan duddulin saboda ita kuma kasan dabba ce mai sanyin gaba-gaba tana da kutsa cikin kafirin yana jawo linzamin ta shi ko manzo Allah nan da akwai toron kaimi a kafarsa yana yana yin kaimi ga abin nan yana mata kaimi shi kuma Abu Sufyan sai ya rike likafar dan ya hana shi yin kaimin to labarin yakin su yana da tsayi wannan dai a ƙarshe dai ka san abin da aka yi abu ya zama ya zama musu gurura da ya ya sunkuyo haka da kan taguwar har siddin sa yayi hakan nan ma'aiki yana nufin ya danko ƙasa daga ciki to shine da shi abu su biya ne kamar ya tare shi aka yi ce miko min turbaya nan ya miko masa ƙasa to nan aka yi tiyagas na farko a duniya ba taɓa yin tiyagas ba sai wannan rana na duniya wani irin tiyagas kuma ba irin na yanzu ba su mutum dubbinai ba a san iyakarsa ba to raƙuma ma akwai raƙuma wajen guda dubu shida a gurin banda dakaru da suke wato a kafa ba a magana su wa'annan saboda haka ma'aiki ya musu shahatul wujuhu ya watsa musu su duk kafirin da yake gurin ba wanda idaniyarsa bata cika da wannan tiyagas din ba to kaga ba magana mutum kuma kowanne ya kaga ba yaki yana ta kici kici da idan nan haka wa ai yana da tsayi labarin Hunaini eh to kaga shine na adan kadai ne tak ba kara ba shikenan illa iyaka yanzu shehi ko didan kawo ɗari ce dubinnai fa kai inna lillahi na ji'un to bana lihara bi shirki na to ta hannafa manzo Allah ya miƙe shine ya karkace din shi hanifiyanci shine karkacewa to abin da yasa ake ce karkacewa saboda galibin duniya kaga akan kafirci take to wanda ya zo ya hau kan musulunci sai a ce ya karkacewa duniya shine hanifiyancin eh to sai a ce ya miƙe kenan shi ko ta hannafa dinan fanta hal haqqa mazhaban ya wato ya rike hanifiyanci addini shine musulunci fanta hal haqqa ya nufi gaskiya da mazhaban shine matafiyarsa ya nufi Allah shine matafiyarsa
ahada fi kullu mallajja aw aba wajahada ya yaki kulla mallajja duk wanda ya zurfafa aw aba ko yaki fihi a cikin gaskiya ya yake shi yanzu kaga a cikin wannan hunainin ai su da duka wayannan tarkacen mutan makan da aka kwaso da ake ce musu ilaka wanda dama digirgire suke ai sai suka dinga tsalle shikenan alyawma badala sihiru saboda sun tabbata an shikenan lamari ya kare sai suka dinga alyawma badala sihiru wani sihirin da ake shikenan da yau ya kare yau kaza kaza kaza da sauran ka gani wala ma ala yayin da ya ɗaukaka a alƙadari da matsayi fil ardi a cikin duniya sarakuna sai suka kirayi juna gare shi suka gayyaci juna sharkan wa magariban gabar da yamma don rudi yayin da suka fuskance shi sai suka ba da baya ya gina mafi ɗaukakan masallaci don rushe kafirci
تهلف في الأرض فظلم ta hallafahu ya bashi a fudala ma'ahadin mafificin matattara wurin da yake tattare al'umma don me don zuwa ziyara annabi gabas da yamma kudu da arewa ka gani fil ardi a cikin ƙasa ya bashi na mafificin matattara ga al'ummarsa fil ardi
هل ساهم على مقالة منشد da zayyanatu duniya تزينت الدنيا بنور محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت به في محمد وتهلف falillahi iko ya tabbata ga Allah ikon Allah ma a halama kalata shidin mamakin wato daɗin faɗin mawaƙi da yake cewa ta zayyana duniya duniya ta yi ado da hasken annabi fahallar bihi fi ma'amanin ta sauka cikin aminci da albarkacinsa wata hallaci kuma ta yi ado ga aminci ga kuma ado idan da za a bi shin ba to تبارك رب خص بالفضل عبدا tabaraka rabbin ubangiji hassa abdahu bil fadli da yake banci bawansa da daraja da fifiko tabaraka albarkatunsa ta yawaita
وصان عن الدنيا الدنية قصده wa sana qasdahu ya tsare nufinsa an duniyar da niyyati gabarin duniya kuma baya wane mutum manzo Allah ya daukaka ya girmama gabarin ya nufi duniya
وصيره كيما يقلد مجده taluzu به به الأبصار بالهجر وعده Mhm.
ويرف قدر الشمس بين الأحيان wai- wasa yarahu ubangiji ya sanya shi taluzu bihil absaru idan dinan halitta ga baki ɗaya tana fakewa da shi ne filhashiri a taron alkiyama wa da wushi kada duk kallo ya koma kansa shi kaɗai ne zai iya fitarwa to saboda kai ma yi halli da majidahu saboda ya dawwamar da girmansa har yan wuta ma sai sun dinga ambatansa ya laita na a ɗanar lahawa a ɗanar rasula abinda za su yi ta jewa kenan iyalai su kuma zikirinsu kenan a wuta iyalai tana ɗanar lahawa ɗanar rasula ka gani wai urafu ƙadurin shamsi ana sanin alƙadarin rana bainal ahillati tsakanin jirajiran wata ai kaga ba za ta ɓuya ba ko a to ai ta shafe su kuma jirajiran wata Mhm. ataha أتاها لي ذهاب المناكب قربا ataha urfahu ya kaddara alkhairinsa ya shirya alkhairinsa li izhabil manakir domin tafiyar da abin da yake dukkan mummuna
وأوضنا أن واكب القدر كفه wa'awwadana ya musanyo mana kaffa hutafinsa an waki filkadari gabarin makwaran yin nan na ruwan sama idan ga tafin manzan Allah to ruwan sama ya zamansa
وجاء به في الهشر يقدم إلفه sannan ubangiji ya zo da shi a taron alkiyama ya kadumu yana gabatar ilfahu jama'arsa mm, ko simfahu wato danginsa su ne annabawa akwai nisa da take cewa simfahu to تراه إماما والنبيون خلفه za ka gan shi imaman shi ne shumagaba a wannan rana wannan biyu na annaba dukkan su halfahu suna bayansa ashe kaga simfahu din yana da ƙarfi kenan ya gadumu simfahu yana jagorantar wato danginsa su ne annabawa shi ne ce tarahu imama za ka gan shugaba wannan biyu na halfahu annabawa na bayansa
وقد نشرت أعلامه وأذلت wa ƙannu shirar an ɗaiɗaita tutocinsa wa a zallati ta inuwantar kuma
لقد أعجز العافى إلى بشره haihuwar tamkarsa laƙada ajiyar al'aba a ya gagari iyaye wane mutum shi yasa- shi yasa amina nan ba za a yi irin ta ba sai da tuna amina ita kuma in ka dubi fannin da sai ga baki ɗaya ta shafa kowa ita kuma a ta taƙau mahabin ruhi ta zo da- da da halitta rai ko na fada iya duniya بشدة نجده to ku dinga sa sunanta wanda yake da yaya mata Allah ya rubuta shi da yaya mata da yawa a dinga sa sunan Amina din nan saboda yanzu ana nan ana ce ba a sa sunanta ai in ka dubi gidajen wasu da yawa masallata suna kaucewa sunanta saboda wai ai kaza wane mutum walidatu sai diloju Allah akbar tace shi yake cewa aqila firan wa abdullahi suma aqilata atadqaw mahabir ruhi ayn tashahhus to نعم آه، وإذ رد من حتى صادق كره sadiqo dai yayin da gaskiyar kinsa radda min hadau a ya juyar da ikonta ita duniya
تقدم والبشرى تلوه بوجهه Eh, eh, eh. to nafa ya kore ya kore da'iyar duniya wato makirayin duniya bi shiddati najihi da tsananin tsawarsa gare shi ba shine shaidan iblis da kuma wanda ya wato ya ya siffanci da siffarsa Mhm.
wa idrat min hadda wa asadiq kuri wa iz yayin da sadiqu kurhi gaskiya kinsa ga duniyanci radda min haddau a ya juyar da ikon ita duniya din
taqaddama wal bushirata luhu bi wajhihi to taqaddama sai ya gabata wal bushra bishara ta luhu tana bayyana bi wajihi a fuska ta sa zatin sa taqaddama maqsusin hukmin wa kullu gabata ta wanda aka keɓance shi da soyayyar Allah da badaɗan takarsa kuma
takabna ala indaihi nastati mun lazama bisa yabbansa na saɗibu ha muna jin daɗin yaban
fana hatazzu kala agsani ma tsara ibwa fana hatazu mana raurawa kal a gasa ne kai ka ce rassa ne masa raɗibu ha da 'ya'yan wato 'ya'yan itatuwan ta masa suke rangaji
نقول وقد دالت مقام إبوة ta ɗawalatil أمداه والدات إبوة ولو- ولو أن حالاتا كبيرة تكلت na ƙulu muna faɗa muna cewa ta ɗawalatil amdahu yabbai sun tsawaita wazza da ɗibo ha amma daɗinta sai ƙaruwa yake walau anna halatan ƙadi ko ba za ta ƙare ba lissu ƙillati da an ga ƙarancinta wa ƙad ɗalat ga shi ta tsawaita ɗin wa ƙama haɗi ba har mai rera ta kuma ya miƙe alhamdulillah